بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين yau bakwai ga watan jumadal wula shekara 2047 wanda ya yi da 29 ga watan oktoba 2025 miladiyya mulhatul iraq mala yace babu tasqiqu wa in turid tasqira lism al muhtaqar imma li tahwanin wa imma li sigari wa imma li sigar fa dhamma مبداه لهذه الحادثة وزد وزد يا أن تبديها ثالثة تقول في فلس فليس يا فتى وهكذا كل ثلاثي أتى وإن يكون أنثا أرد أردفته هاء كما تلحق لو وصفته فصدر النار على نويرة كما تقول ناره منيرة وصغر الباب فقل بويب والباب إن صدرته إن صدرته والناب إن صدرته نييب نجلس يوم إن شاء الله yanzu ya magana kan tasgir ne a tasgir a larabci yana nuna ka karanta wani abu kamar da shi kamar ya zama kaɗan amma dai wani lokaci abubuwa da yawa suka sa su yi su yi tasgir din ko dai su yi saboda abin kaɗan ne a ce ‘yan dirhamomi ne haka ko kuma wani lokaci saboda rashin martaban abin rashin darajarsa ko kuma wani lokaci ma saboda ba saboda rashin martabansa ba saboda yi wato an na tausayi kamar ya bunayyar kan ma'ana awon tausayi tsakanin ɗa da mahaifi yana buƙatar tausayi sadaka kullum uba duk girman ɗansa yayin da zai ambaci ɗansa da rahama sai ce ya ƙaramin ɗana ya bunayya su wani duk da larabcin dalilin da sa suke yin tasgir a larabci ba kowace wani lokaci ma suna ma yi ma ba ma don saboda wato tasgirin ba don girma mu sha'adan wani abu sai sun tasgiri suna da makasu a garab da yawa ne sa suke tasgiri saboda haka idan ka ga tasgiri ba yana tafiya ne akan alawa tiratin wahida ba ya lalata alqarqu in ka duba siyakin sai kaga ya bayyana maka yace wa in turid tasghir al-ism al-muhtaqar idan kana son kai tasgirin suna wanda yake kaskantacce imma li tahwanin sab ko li saboda tahawtawan shi alawazin tafa'al ay li dawam al-hawan saboda wato kaskanta shi ya dimanta saboda kaskanta shi ya yi tsanani wa in ma da sigar ko kuma saboda kankantarsa fabun ma mabdahu to yanzu ka koma farkon wato lafazin kalma din yanzu ya fara magana daga tulafi dama muna da auzan guda uku khalil ibn ahmad al-farahidi shi ya kawo su bayan ya ya yi istikhra'i ya bibici mangan larabawa sai ga duk larabawa yayin da suke zasu tasgiri to baya wuce al-auzan guda uku ko dai fu'ail ko fu'ai'il ko fu'ai ko fu'ai'il ko fu'ai'il yace ya samo sai daga alfals da kuma dirham da kuma dinar fals kaga sulati dirham kaga ruba'i dinar kaga khumasi akan wannan ya gina ya gina wannan zaka ga baya wuce wannan yana tasiri da kuma wani babi ne mai mahimmancin gaske da babin tasiri da babi na na na na na na wato yanda ake nisba babi ne wanda za ka ga wani lokaci ɗalibai saman mu da ƙasar nan za ka ga ana da sakaci a wannan babu wasu abubuwan ba a yi su ne yace fa dhumma mabdahu li hadhihi al-haditha idan ka tashi shi wannan sunan in yazo na farko din sai ka mai da shi ya zama zamba sunan farko din shi wannan sunan da ya zo musu yanzu zai fara magana akan sulatin sari fu'ail din kaga fu'ail kaga ai fa'un din ta da zamba ce sai kai masa zamba wazituhu ya an sai ka ƙara mishi yawo tubdihi thalitha sai ka sanya shi ya zama shine na uku ka bayyana da shi ka ƙara shi ka girgire shi wata yawo ta uku kaga fa'al sai ka ce fu'ail fu sai ka ƙara yawon tsaka zama shi ta ce tarifin kalima na ta ƙoli sai ka ce fi falsin fulais ya fata ya kai warzo haka za ka ce falsun fulais wa haka za kullu sulafiyin ata haka kuma za ka yi kowane fi'ili sulafi idan suna sulafi yanzu dama ba a samun tasgiri a fi'ili ba a sami kuma a harafi ba kuma a samu kuma a suna wanda yake mabni duk suna da ke mabni ba a samu ana samu ne kawai al-ismul mu'rab suna wanda yake zai zai dauke irabi amma ba duk suna wanda yake mabni ba za ka sami ba za ka ci za ka wuce tasgiri ba da za ka tasgiri ko kuma suna ko kuma fi'ili ko kuma harafi dole ba za su dauka ba shi ne sai anan kace maka wa haka za kullu thulathiyin ata haka za ka yi ma dukkan wani suna wato thulathi wanda ya zo wanda ya zo maka da da da da da ta wannan siga din to haka zaka yi zaka yi dhamman farkon sa sai kuma ka ƙara ya'un a ukun kalma din wato da kusa da ƙarshe kenan rajulun rujayl haka da ire-iren su wa in yakun mu'annathan ardaftahu ha an kamata alhiqu law wasaftahu idan sunan mu'annath ce to shi ardatahu ha'an sai ka kara mishi ha'u ha'u ta ta'lif kama talhiqu law wasaftahu kamar yadda haka kamar yadda wato haka haka kake masa yayin da kake ka wato ka siffanta shi abin da ke magana in misali sunan da zaka yi mishi tasgiri mu'annath ce to mu'annatsin ko da misali ma muƙaddara ba shi ita mu'annatsin ba ta da ta'un ta'un na ta'alifi to in kai yayin da zaka je ka sake kai mata ta'alifi tasgiri to zaka da mata da wannan ha'u ta'alifin misali hindun kaga ba ba ta da wannan ba ta da ta'un to sai ka in zaka mata ta'alif ka ce hulaida sai ka dawo da wannan ha'u ta'alifin kamar yadda lawas kamar talhiqu lawas to kamar yadda idan ka zaka zaka sifanta ta kace hindu ai karimatu kake cewa ko baka cewa karimu saboda ai wanda inda ita mace ce to shi ma haka to yayin da zaka mishi tasgiri sai kace hunayda eh to amma misali mukaddara in ya zama hindu din sunayen sunayen namiji ba kaga sunayen namiji mukaddara wani ya sa kawai shi hindi ta sunan namiji ne to na kaga ya tashi ba zai zama haka ba tunda ban sunan ba suna ne na da namiji ba lil alamiya yace fasadhir an-nar ala nuwayra kama taqulu naruhu munira yace fasadhir an-nar idan kana son kai tasgiri ma annar lafazin annab kai shi ala nuwayra akan annuwaira kama ta kulu na ruhu munira kamar yadda kake cewa wato wutan nasa wato mai haske ce wato wannan alifin da ke tsakiya za ka mai ta zama wawon za ta zama wawon za ta koma zuwa ga asalinta tun da dama daga nawara yi nawar nuru ne aiko annaru to za ka mata wato wannan tasiri sai ta zama nuwaira duk wani abu ne da kuma akan akan irin wannan irin akan wannan zubin wasaghir al-baba kaman babu shi ma kace buwaybun wannab in sagrata amma shi annab in zaka tasgirin sa kaka ce nuwaybun kace nuyaybun saboda me saboda asalin sa ai shi wannan ya'un ne shi kamar yadda asalin wannan alif din da ke na annababun asalin sa ai wawun ne sai ka ce abwabun a jami'i ko an ce abwabun amma kaga nabun jam'is aliyab saboda haka wannan ya'un wannan ya'un ce tace asalin kalma din saboda haka sai an kaje sai ka canza shi ya zama wannan shi anna baban jam'u abwabun gaba ne ya kawo saboda shi babun jam'u abwabun wal ba wal nab aslu jam'ihi aliyab shi kuma annab asalin jam'is shine aliyab saboda haka kaga shi ya'un wannan ita asalin kalma din in ka tashi zaka tasgiri shi zaka shi kuma ana son ka koma da shi asalin kalma tasgiri haka abin da ake bukata kenan ina ganin mu zakata nan muka zo sai mu karin dawowa baya kaɗan zai shiga maganan sunaye da suka ba alawa akan wazinin fa'il ne ya ake musu wa fa'ilun tasiruhu fawa'ilu ka qawlihim fi rajulun ruwayj eh sirajan munir da wani tasgiri na annabi tasgiri wato kaman ka ce yar wuta haka a wannan kuma wadda mai yawan haske ke ko kuma wani lokaci fa'al da suka yi amfani da shi a matsayin suna na na abubuwan da ake amfani da su kamar sallaja suna je da yawa irin wannan zaka suna aka lawazin fa'al haka sama karanta muka zo sai mu na da baiwa zo da bazo su zo ba sai mu sake dan dawowa sai mu tafi shi ma wannan abi da wahala cancan kaga hankali an kusa gama shi ba zara baya barin dani nabiyur rahma shafin yi 63 ne ko muna magana akan yakin uhud malam yanzu ya zo mana yana mana magana akan wasu daga cikin jigatigai da suka shahada a wannan rana da kuma matsayi da suka samu ko da mu za mu ga cewa wannan yakin ba a yi nasara ba amma su yi nasara su da sun samu shahadar da suke bukata ya yi mana magana akan wato abu talha radiyallahu ta'ala an yanda ya toye abla bala al hasana wanda ya yi ya yi bala'i bala'i kyakkyawa inda shi ba wai mutuwa ya ba amma dai abinda ya yi a wani yaƙi na kare maza Allah sallallahu alaihi wa sallama wato abu ne wanda ya kamata a rubuta shi da ruwan sinari amma da yake cewa wa kana abu talha rajulan rabiya shadidan naz'i kasara yawma idan qausain aw thalatha mutum ne wanda ya gwanince dama wajen wajen harbi da kibau wannan rana sai da ya karya kibau biyu ko guda uku yanzu zai magana kuma za a kan wato abdullahi ibn amr ibn haram mahaifin jabir ibn abdullah jabir ibn abdullah daga cikin manyan sahabbai wanda suke karanu ne a shekaru amma kuma ubangiji ya ba su ilimi masu tarin yawa kusan hadisin hadisin yakacin sahabbai shine ya rawaito mana hadisin hajjin manzo Allah ta fuska kwabo da kwabo duk inda matsala ya da abin duk motsi da matsala sai da ya shi Jabir ibn Abdullah ana rubuto ta Sheikh Nasir Albani yana da littafi da ya rubuta akan hajjin manzon Allah yace kamar yadda kamar yadda Jabir ibn Abdullah ya rubuto wanda ke sanya san aikin haji sosai yanda za a yi matsala yayi ta sosai ya aka yi ya aka yi me yayi me yayi me yayi to lalle yayi duba hadisin Jabir zai ga wannan to yanzu za a yi magana kan babansa ne babansa shi ma sahabi ya yi samu shahada a wannan a wannan yaki wala cewa minhum abdullahi ibn abdullahi ibn amr ibn haram radiyallahu anhu wa huwa walid jabir radiyallahu anhu ya daga cikin mahaifin jabir kana min awail man kataba Allah lahu shahada fi hadhihi al-ghazwa ya daga cikin na farko farko inda Allah ta'ala ya rubuta musu shahada a wannan yaki وفي الصحيحين يابو أتين صحيحين سيوه البخاري ده مسلم عن جابر رضي الله عنه لك جابر قال تعالى يجد الشيء قال يتي لما كان يوم أحد اللوكة يعني رانا يجي أحد يأي جي أبي رانا يجي أحد بايا أقام يجي جي أبي أبي مسجى سيأكبر ده mahaifina a lalbe cikin bayafi musajja shine sajja yusajji tasjiya a sa mamaci haka a lullube shi alama ya riga ya rasu wa gada mutila bihi an yi kasance da gawansa haka sun matsalar su a su karna kenan su mu shi yasa karkace wai wai ka'ida ne wani abu da arna suka maka suka bada sai mun yi rama ba za mu yi rama ba wani abu sai dai an ji lahira kawai ayi akwai abu da ba za mu ga kawai mutum ya mutu ko ku bilanta wato hawansa haka mu an bama wannan shi yasa a cikin abin da ake cewa shine dalilin da yasa ubangiji saukar da aya cewa in aqat fa aqu mithl ma uqitu bi cewa mazala yayi alƙawari ne cewa yayin da yaga abin da suka yi waɗannan mawatan nasa musamman su Hamza da su Abdullahi bin Haram da sauransu yanzu shi ma sai ya samu dama sai ya mutane saba'in irin wannan Allah ta'ala sai ya hana shi ya hana shi ya ce in kuma dai har kun ji cewa zuciya ba ta iya bari ba sai ku rama to ku ne ku yi abin ya abin da ku aka mu kawai da su an rama ba za ta iya su abin su masu da ma'auni mu muna da ma'auni mu kuma su dan su zo misali su kashe mata da yara da waye su lafiya da wani mu kuma babu da ma'auni mu kuma muna da ma'auni wa qad mufila bihi an yi kaskace da shi qala fa aratu ana arfa'a thawba sai na so in je in daga tufa din fana hani kauni sai mutane na suka hana suka ce a'a kana mutum majiya ne shi kuma arka ana arfa'a tauba naje in ƙara jewa jin gama gama haifina fana hani kauni sai mutane na suka hana farafa'ahu rasulullahi aw amara bi farfi'a ko zalla sai ya ce sai ya daga mun yace zo ga ko kuma ko kuma umarni ce ku je ku daga masa daga wannan lokaci a bari kawai a yaban kwanan yayi alheri ba ka bai ta cizon yatsa shi bai gani shi ba shi wani ma da ya hana shi waje ya gani fasami a sauta bakiyatin sai maza Allah ya ji kukan wata mata tana kuka tana ƙara ji au sa'iha ko tana ƙara fa qala man hadhi sai maza Allah ce wa shi ce wannan fa qalu bintu amr sai ta ce sai aka ce yar amr ce au ukhtu amr ko kuma yar uwar amr ce an yi abin nan faƙala walima ta me yasa take kuka amma zalatil mala'ikatu tudhilluhu bi ajlihatiha hatta rufi'a ai bai gushe ba mala'iku suna yi mishi wato inuwa da fukafukan su har lokacin da aka dauke shi har zuwa lokacin da aka dauke shi kaga bai kamata ta musu kuka ba ke magana ke gaya musu wannan yana kwata musu da hankali wa kamar da tirmidhi imamu tirmidhi ya ruwaito wa ibnu majah da ibnu majah an jabir daga jabir radiyallahu anhu kuduwa duk wannan tarihin da na ake da kosu ba daga tafi hadisi ba to kaga shi yasa dake na nake cewa wanda ke cewa wai shi da ban wai tarihi ya riga wannan to ina maganar a dabbaka a dabbake ne to wannan kaga ba zai iya kawo shi ba yace wa tarihi ya riga ilmin sunna zuwa a dabbake dai wanda ba zai iya kawo shi a dabbake ba in kuma nazariya ce kawai theoretical yake kawo wato ba za ta baka ce وأخرج الترمذي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام لوكشن da aka kashe عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد ranar yakin Uhud قال رسول الله sai manzo Allah ya ce masa ya Jabir ya kai Jabir ala ukhbiruka ma qala Allah azza wa jalla li abik mana baka labarin abinda ubangiji ya ce ma babanka ba qultu bala sai nace eh a ga mu ya ma'aikin Allah ya gan shi ne ya cikin wani hali ya shi kusan baban ya bar masa wato ya bar masa iyalai da yawa sannan kuma ya bar masa bashi kuma gashi kuma da da mahaifi dai sai wanda yake yake lallashi shi da wannan kalmomi da sai ce cewa ma kallama ahadan illa min wara'i hijab tun duk wanda suka mutu a cikin wannan yaki ubangiji bai musu magana kai da kai ba sai ta sai sai sai wato da shamaki wa kallama abaka kifahan amma kai tsaye Allah ta'ala ya fuskanci baban ka yi masa magana wannan ka kowa na bashi man kafarsa a ciki akwai Hamza Hamza watakila ka ce ya ma fi Abdullahi bin bin Haram din wato ila falala amma kaga shi bai samu wannan falalar ba saboda haka ubangiji ya karaba falalansa iri ya karaba falalansa hatta annabawa da aka ubangiji ya raba musu falala daban-daban daban-daban daban-daban ba iri ɗaya bane ba kuma bai tauye ma kowa ba kuma ba wai dole bane wai in aka ce wai an ba wannan wannan kin cewa wannan ya fi wannan wannan ba dole bane bal ana iya samu ma ubangiji ya sharrafa wani daga cikin wanda ba annabi ba da abin ma bai ba annabin ba mu za ka ga za mu tashi ubangiji ya sharrafa mu da duka ƴan uwan in musulmai da matayenmu da waye in kuma aka yi aiki na gari za a ji aljanna in sha Allah to kaga yanzu shi annabi nuhu shi a cikin ɗansa an sami zakka a cikin matayensa annabi annabi lut an samu zakka saboda haka ubangiji zai iya sharrafa wani wanda ba ba annabi ba da wani abin da shi ba bai ba ma annabi ba kamar da abubakar siddiq ubangiji ya sharrafa shi da babansa abu kuhafa da mamarsa da yaransa duka sahabbai in wato malamai suke cewa wannan ba a samu a cikin sahabbai ba a yamma wani ba to ko ba za a ba masa haka ba za a ba shi kansa ba masa irin wannan irin wannan tagomashin ba sau da ka wannan a riga babban cewa idan ana magana wani an ba shi wata falala to bayan nan kuma ya fi wancan ce shi ina wannan za ka su musamman ya ce a cikin waje kaga sun ce wani na da shi to shi ina ali a to shi ma ka je ka kawo nashi wani sai ka sai an ka tsaya an ta gogoriyo akan guda ɗaya kowa akwai falala da ubangiji ke ba shi a umar shi mulham ne shedan kuma in ya zo waje shi shedan ya ka abin da amma kaga ka bayan da ya fi abubakar siddiq sadaka kowa akwai abin da ubangiji yake raba yana yana bashi amma kaga shi wannan Abdullahi ibn Amr ibn Haram shi kai sai ubangiji ya masa magana babu hijabi babu shamaki amma kowa da kasa da kasani a wannan yaki yayi yayi shahada to ubangiji ya mishi magana ne wanda yake akwai hijabi tsakani faqala sai ce ya abdi ya bawa na tamanna kai buri tamanna alayya u'tika kaymu kayburi kayburace wani abu in baka lalle kuma zan baka shi kana ya rab yace ya ubangiji tuhyini ka ƙara raya ni fa uqtala sai a kashe ni fika a wajen dawa kalman ka sanisin a karo na biyu kana sai ce innahu sabaqa qawli yace ai magana ya riga ya magana ya riga ya riga daga waje na annahum ilaiha la yarja'un cewa in mutun ya mutu ba zai koma ba Eh, kala ya rabi fa balligh man wara'i shi ya ubangiji ka isan mun da sakon wannan suke bayana sahabbai. Fa Allahu azza wa jalla Allah ta sai saukar da aya wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Kar ku yinga tsammanin wanda ake kashi aka kashe saboda daukar ma Allah ta'ala matattu ne. Kala Jabir sai Jabir yake cewa hawaltu abi ba'da sita ashhur. Na je na juya babana bayan wata shida wasu da wani dalili ya sa wato ya ya wato tona kabarin amma an katu min shay'an babu abin da na gani wanda ya zama bako wai ya canja saboda wai saboda ya cikin kasa illa sha'aratin bil lifiyati sai dai kawai wasu gemu daga cikin gemun mukansa kanat masat al ard wanda wato kasa ta shafi ta to wannan kawai shine shine gashin sa gemun sa lokacin da lokacin da aka yi da makamata da bashe barot na kaduna aka aka bukaci za a gyara ana ba da labarin cewa a wani lokaci kusan akwai wasu kaburka sun rurrufta to da aka ji ana ta aikin mayarwa daga ciki aka ce an ga gawan mahaifin abdullahi abba wannan mai karfi wannan Abdullahi Abba babu abin da yi lokacin kuma ya shekara da ya shekaru da rasuwa ya shekaru da rasuwa a lokacin amma babu abin da yi ina ma tsammanin ma kamar suna cewa ma amma gama har ma gashi yayi tasu ma yayi su kaga yanayin ubangiji yake wannan kuma fadalan ubangiji eh to kuma kowa ana iya samun kuma wani shigo kasa ci kuma kuma ya ba kuma wancan fadala amma dai ubangiji kuma shi ya karama wancan shi kuma kaza ba ta ci shi ba wadu fi na ba amr bin jamur shi a taraka rufe su da amur ibn al-jamur radiyallahu anhu fi qabarin wahid a kabari daya fa hafara sailu an qabrihima sai wato ruwa sai ruwa sai zo wato ya kwarare kabarin nasu ya fafaci kabarin ba da 46 sana bayan shekara 46 bayan wancan aikin da jabi fa hafaru anhuma sai suka sai suka sai suka ƙara hakawa fa waje da lam yataghayyara sai suka sami su canza ba ba shiga 46 ka annahu ma mata bil amsi kamar jiya suka su to wannan kuma da yawa wasu ya da aka yi an ce da aka aka ga wasu da cin gawakin sahabbai ce haka gani wasu an ga su cewa ba abin da suka yi Allah ya rike musu jikin su balle kuma annabawa da ya ba su wannan ka'ida ce ubangiji ya haramta mu annabi wato ƙasa ta tsaftace na fata jikin su wa minhum daga ciki akwai Anas ibn Nadr radiyallahu anhu Anas ibn Nadr shine wato sunansa da Anas yace wa huwa ammu Anas ibn Malik shine wato baffa na Anas ibn Malik radiyallahu anhu أخرج الإمام مسلم إمام مسلم يروي رحمه الله تعالى عن أنس أنس رضي الله عنه قال يا عمي بقنا الذي سميت به ولا سنة سنتي لم يشهد مع رسول الله بدرا bai halarci yakin badar tare da manzon Allah ba kuma dama yakin ba wai an yi shi ne aka shirya ba gadi yakin badar ba an yi shi an shirya ba ba an yi shi ne an ce ma an ce wa mutane a zo a fito a fito a fito ba wasu a wa'anda kawai aka samu ne ya sau aka aka fita tare da su aka aka tafi da su sai aka mutane da yawa sun rasa wannan yakin sun kuma ci da yatsa kwarai da gaske shi wasu daga cikin su ma na kutuna ai shine ma suka dinga matsawa cewa a dalle a fita su saboda suna ganin su yakin badar an je ba a je ba samu ba su ma su samu su dan samu saboda farin da yakin badar aka samu ubangiji ya ya saukar da wato albishi akan wanda ya halicce ta fa shaqqa alaihi sai wani abu ya mishi tsanani wa qala sai ce awwalu mashhadin shahidahu rasulullah jittu an farkon yaki da manzo Allah ya halarta ban je ba wa in arani Allah wa in arani Allah mashhadan fi ma ba'd yace to wallahi lalle idan ubangiji ya ƙara nuna mun wani yaki da ubangiji ya nan gaba da za a halarta ma a rasula ta da bazan Allah layaranin lahu ma asna'u haka yace ya wasalin ko a wata ruwa a wata a wasu sun zama din shi da layarayanna Allah ko kuma layuriyanna Allah in ka ce layarayanna Allah ma asna'u lalle wallahi ubangiji zai ga abin da zai ko kuma la yuri yanna Allah sai ubangiji ya bayyana da abin da zai ubangiji ni ba zan ce koyi ba ubangiji shi zai bayyana da kokari na shin la yuri yanna da yima ya uwa sai sama ya uwa bamma kai mata kai wada him guda biyu dai ya zo a haka da an zabta shi haka la yuri yanna Allah ma asna'u na'am la yarani eh ina man la yara yanna ne amma la yarani Allah ma asna'u lallai ubangiji zai ga abin da zai dan aikata a wannan yaki zai ga bajin tana eh babu babu tashdidin sa na kuma wannan sai ka mishi sai sama in kuma zaka mai da shi ne layuri yanna sai ka mishi ka yawon ka mishi wannan shi ne ai layuri hiran Allah ma asna'u fa haba an yaqula ghayraha sai ya sai ya taka tsantsan bai san ya faɗa wani abin da zai yi takaman me yazo ya kasa kar ya faɗa sai sai ya taka tsantsan قال فشهد مع رسول الله يوم احد sai ya halarci ya ji huta da manzon Allah fastaqbala sa'ad ibn mu'adh sai ya fuskanci sa'ad ibn mu'adh sa'ad ibn mu'adh kamar Abu Bakar ne a wajen ansarawa matsayin sa sa'ad ibn mu'adh matsayin su ne da kamar Abu Bakar ne a wajen muhajirai fa qala lahu Anas sai Anas ya ce ya Abu Am ya Abu Am ain ina zuwa haka sai ce wahan lariful janna ajidu huduna uhud wa ana ana faɗa lita'ajju yace abin mamaki ƙanshin aljanna nake ji wato a mafuskantan wannan dutse na Uhud wato yana ji wannan suka ce ba suka ce ko da hakika ne wanda wannan shine zahiri hakika ne ya ji ƙanshin aljanna ta saboda wato wannan kamar ishara ne zuwa ka cewa shi ba zai rayu a wannan zai shahada da zai samu abin da yake bukata ko kuma ya zamana wato kamar da wasu suka tawili suka ce zamana kamar wata kashin ya ji ba kashin ba amma sai ya alaka shi da kashin aljanna ko kuma yana ya yi faɗa ne bi itibarin ma'ad yana da akari da wato sakamakon da zai je ya tsinci kashi a ciki amma dai sanin farko a dage abin akan hakika shi ya bi qala fa qatalahum hatta qutila sai je ya kisu sai aka sai da aka kashe shi qala fa wajida fi tisbi bid'un wa thamanuna aka samu akwai sarawoyin tamarin da wani abu a cikinsa ma bai na barbatin a tsakanin duka wa ba'anacin da suka wa ramyacin da kuma harji qala fa qalat ukhtuhu wa ammati ar-rubay' bint an-nabr sai babba wato gugota ar-rubay' bint an-nabr tace fa ma aratu akhi illa bi banadihi ni kaina ban gane dan uwana ba wanda ita ta gane shi kuma sai ta hanyar yatsunsa saboda tsabar kace-kace da aka yi shi da kaga arna ba su da kyau ba su da daɗi kai wa nazalat hadhihi al-aya sai Allah ta'ala ya saka da wannan aya min al-mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila Allah ta'ala yake magana cewa daga cikin mumunai akwai wasu mutane da suka gaskata ma ubangiji abin da suka yi mishi alƙawari a kansa akwai wanda ya rasu akan haka akwai wanda ke jira ba su juya ba ba su canza ba fakanu ya rauna anna hada fihi wa fi ashabi sahabbai suna ganin cewa wannan ayan ta sauka ne akan Anas bin Nadr da shi da ire-irensa suka rasu a yakin Uhud mu ƙara guda ɗaya na ganin kuma ne ba mu ɗauka bibi da yawa ba sau guda na kaya zai kamar na ɗan gaji a bari mu ƙara wannan na hamdala na gabi da yawa ni na hamdala ne wa minhum hanzala bin abi amir daga ci akwai hanzala bin abi amir radiyallahu anhu al-ma'ruf bi ghasil malaika wanda ake cewa shine wanda malaiku suka masa wanka eh shi kuma falalasa kenan akhraj al-hakim rahimahullah ta'ala imam al-hakim ya fitar a cikin al-mustadrak wa ghayruhu da wannan sa bi sanadin hasan da sanadi inga wato kyakkyawa wannan zamani ne zamani na tahqiqi ba zamani da mutum ke karatu ba kamar albani zai ke fada wannan duk ana bukatar yadda za a ke karanta abubuwan tarihi a yanga tantancewa a riga tantance ruwayoyi sosai saboda wani lokaci dan tantance ruwayoyi ne ake fahimta inda za a rusa nan gaba kuma aka wasu aje a dinga garwaya tsakanin wato kyakkyawa da wani ba kyakkyawa ba anna hanzala radiyallahu anhu iltaqa huwa wa abu sufyan fi uhud hanzala ya halishi da abu sufyan a yakin uhud dan dan dan ayi goburzu falamma sta'ala hanzala ra'ahu shaddad bin sha'ub sai shaddad bin sha'ub ya hango shi fa'alahu bis sayf sai je shi ma yayi sama da takobi wajensa hatta katalawa sai da ya kashe shi waka da kada ya kutulu a basu fiyan alhali a lokacin ya kusa raƙi sa kashe abu fiyan ba shi kuma sai je sambace shi faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina sahibakum taqsid tughassiluhu almalaika yace mutumin nan naku malaiku suna yi masa wanka fasalu sahibatahu ku je ku tambaye matarsa ya'ani zawjatahu yana da matarsa faqala sai ta ce kharaja wa huwa junubun ai fita yana mai janaba lamma sami alhai'a a lokacin da ya ji yekuwan yaƙi an busa ai da'iyar jihadi wato kiranye na jihadi fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam lidhalika tughsiluhu almalaika saboda haka malaiku ke masa ke masa wanka wato kuma ku mamakin yanda sahabbai suke suke suke ganin waɗannan abubuwa zahiri na maza da dalailin nubuwa iri iri kawai ana zaune sai maza ce fara magana kawai abin sa in ya faɗa kuma kawai sai a je a duba a je a tambaya ka ga da ba za ƙarya ke da sai ya ce to ko za a je za a yi gaskiya ko za a yi gaskiya ba amma da an je sai a je kuma aka aka abin yake ya ce kaza ne an je an same shi da ɗan nashi nashi a jikinsa da kaza da kaza ce to a je a tambaya a ci da aka je kuma sai aka ga maganin da aka faɗa da to kuma har ta yanda sahabbai suke da imani suke da ƙarfi da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta wato Ali ibn Abi Talib yakin da yayi da da khawarij to ai mazala ya bada labarin wani sifin wani mutumi da za a kashe mai gundulmi da waye da sauransu to ali bin abi talib kaga da aka je aka ce ba a gare ce ina yace ni ban yi ƙarya ba kuma ni ma ba ban ƙarya ba ku je ku duba kawai eh so wato sahabbai ba sa tantama amma ina mamaki yanzu ka ga wani mutum na tantama akan ko yana ya kosa bai gani ba annabi isa mazala ce zai dawo ya ce kai shi ba wani annabi isa ya ji maju a shi ba wani ya ji maju bayan duk wasu abubuwa bayan duk da mazala ya faɗa duk sun faru ko ba komai ma dai yanzu gashi muna gari yanzu yadda ake son duniya yadda ake yaƙi yadda ake kaza duk mazala ya faɗa wannan yana faruwa to wanda ba gani ba kuma sai ka faɗa cikin ka gani an ba gani ba ubangiji zai tayar da kai za a kiyaman ma a kabarin ma zai ya kuyatar da mutum ya ce shi abin da ya saba shi ne wato inkarin abin da mazala ya faɗa.
wannan wannan abubuwan da ya guda da suke yi akwai hadisi da yazo ai wanda yake bayani cewa alaihi sallama ma za ku ai yin nasu haka
amma za su je su koya bayan wata so bishiya ne algarkat na bishiya ce wani shuka ne na masu tarihi su- masu masana suna cewa ba wannan yana da cikin abin da suke shukawa wanda wanda bai hude shi wanda mutum ne mutum banza wallahi to abin da kai ba sai ka ka tuba ba sai ka tuba gidan bai wuni da kai ya ga shi wannan an ce suna yawan shuka wannan ita wannan yar fulawa din saboda ita ce ake aka ake cewa za ta yi munafunci ta kuma za ta koye su daga so an ce suna shukawa Allah ya tsare ki Allah ya kyauta a karamar kallawo aka tafi da mata mata ya
eh in ta kama ba wai kore shi ba amma in ta kama ana tafiya da su amma galibi abin da suke su ne suna yin jinya in kuma ta in kuma gumurzu ta yi in kuma gumurzu ta yi gumurzu ma aka aka rikice su ma su shiga din duk wannan a tarihin musulunci an samu haka ummu haram ai wannan shi ne wushani da matsala ya mutum zai mafarki a wajenta cewa da ita ce da ita ne za a kai ayarin farko sababan da za a kai farko sababin da za a kai kasar to umar haram tana ciki aka ga to inda haramun ne su je yaki ai da ba za a faɗa wannan abin ba suna zuwa yaki suna zuwa eh a a ba ita ce ba ita wannan ita ce wanda wanda kwanan ake tarjima kanta wanda aka cewa eh bi hadisin nan wanda ake aka je aka aka je aka aka kira malam akan su akan shi ita ita eh sai ka duba ka gani ka duba ka gani shi wannan wanne da sunansa ba ba ka zo da riyabun naka ba ba ka ya bin wani shi kuma wani namun wani ne sau kaga babba eh to da bambanci kenan ko da bambanci to ina jin shi kenan ko abin da muka Allah ya ba mu lada abin da muka sallata Allah ya taimaka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم عسنا كنا في الامور كلها واجلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره لا تلا بيان وكتب لا ديك لا تلا تكون دكان شر لا تلا تفجد دغا دغا مكا الدين لا تلا تفجد دغا دغا مكا الدين لا تلا تفجد دغا دغا مكا الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين